قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب الفصل السادس والثلاثون في الذكر على الدابة إذا استصعبت ذكر عند أكي على الدابة أكن دبة ko mota kenan ko abin hawa idan tas'abat idan wannan abin hawan yayi ma mutum wahala yayi taurin kai yayi tsaurin ido ya dage ya tutsu shine istis'ab din ai istis'ab aba an yamur wa aba an an yamshi ay aba aba an yamur ta kiyadda ta tafi ita wannan dabba to wace addu'a ake yi wace addu'a mutum zai yi a fasali na 36 ke قال يونس بن عبيد ليس رجل يكون على دابة صعبة فيقول في أذنها يونس بن عبيد دي daga cikin tabi'ain so daga wannan ijtihadi ijtihadi ne ko kuma kace hadisi ne munqati hadisi ne maqtu'i hadisi ne maqtu'i magana tabi'i ce magana tabi'i hujja ce a shari'a ba hujja ba ce a usulance idan tabi'i magana maganarsa ba hujja ba ce ba hujja ba ce maganarsa ya shiga cikin ƙa'idar da shekul islam taimiyya yake cewa al'ulama'u yuhtaddu lahum wala yuhtaddu bihim malamai waɗanda ba sahabbai ba yuhtaddu lahu in sun yi magana to sai an je an nemo wata hujjar da za ta karfafi maganarsu wala yuhtaddu bihim ba za ka ce kawai malawa ne ya ce ba shikenan ya zama hujja a yuhtaddu lahu wala yuhtaddu bihim mun gane so da wannan maganar asari ne maqtu'i وما لتابن هو هو المقطوع هكا يشي منكو تو to shine yake cewa laisa rajulun babu wani mutum ya kunu ala dabbatin sa'abati da zai kasance akan wani abin hawa mai tsaurin kai mai wahalan mu'amala fa yaqulu fi uzuniha sai ya fadi a kunnan wannan abin hawan nata afa ghayra dinillahi yabghun وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون إلا وقفت بإذن الله تعالى شيء أفا غير دين الله يبغون ينزو وانا أبن وانا وانا وانا وانا الدين بانا الله بس تيني ما أكاو مسو أقوي أبن أقوي أبن ديفا الدين الله وله أسلم من في السماوات والأرض alhali ga Allah ne dukkan waɗanda suke sammai da ƙasai suka miƙa wuya ɗau'an akwai waɗanda suka miƙa wuya ga Allah saboda ɗa'a shi ne mutum ya musulunta ya yi imani da Allah maɗaukacin sarki wa tarhan ko kuma dole shi musulmi ne aslama ne kaga wannan wannan al-islamu al-qadari kenan da al-islamu dini aslama taw'an ay islaman diniyan shar'iyyan aslama tarhan إسلاما قدريا كونيا kowa ya miƙa wuya ga Allah shi yasa za ka ga hatta waɗanda ba masu imani ba idan aka yi wuji-wuji da su suka ga bala'i sai su koma kuma ga Allah ko ba haka bane man idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najjahum ila al-barri idza hum yushrikun in aka tseratar da su sai su koma suna shirka amma idan abu ya gari ya musu wuji wuji wuji wuji wuji to shikenan sai ka gan su kuma sun koma ga Allah wannan al-islamu al-kauniyyu al-qadariyyu kenan kowa ya ne wuya ga Allah mun gane wa ilayhi yurja'un kuma ga Allah za a maida su to Yunus ibn Ubayd ne ce illa waqafat bi idnillah face sai wannan abun hawan nashi ya tsaya kaga istis'abun kala biyu ne akwai istis'abi yana son ya tsaya akwai ya ki tsayawa akwai kuma istis'abi yana son ya tafi ya ki tafiya mun gane istis'ab ka nemi birki ka ji ba bayani wanda ya zubi kawai ka ji siɗin kaga an shiga an shiga cikin tashin hankali to kaga to shine shi Yunus ibn ya yace sai ka karanta wannan addu'a eh afa ghayra dinillahi yabghuna sai karanta wannan aya walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilayhi yud'u aya ce a cikin ali imran ko قال شيخنا قدس الله روحه ما لمم مالا ابن تيمية رحمة الله عليه يشي وقد فعلنا ذلك فكان كذلك حقيقة من قد حق من قم يتبسا يشي القرآن ما أكجاو اجتهادي ijtihadi ne aka kawo qur'ani ne aka ce ka karanta Allahu a'lam الفصل السابع والثلاثون في الدابة إذا انفلتت وما يذكر عند ذلك أبن دا أكي فدي إذا دبا متن تقول تبش انفلتت تسنشي مسا تقول قال انفلت دقا فلاتن انفلتت أي فرت إلى الفلاح كان اشتكاكي انفلتت انفلتت فلات كان شغى ونن الحمزة والنون دم ذاك سامو فاء دلام دتاء انفلت فلت فلات أي فرت إلى الفلات تقول ستفداجي داجي ta gudu ta tafi daji dabbar mutum ta gudu ta tafi daji shi yasa ai ake cewa alin filatu dini alin filatu dini mutum ya bar addini ya koma daji kenan ya halaka Allah shi kyauta shine infilat mun gane wa ma yuzkaru inda zalik da kuma abin da ake ambatawa na zikiri idan haka ta faru dabban mutum ta gudu ta tafi daji to me zai yi عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاكين إذا دبت لا ينكو تتيري تقول ستفداجي فلينادي يكرا يتي يا عباد الله احبسوا فإن لله عز وجل حاضرا سيحبسه يتي يا عباد الله احبسوا يا كوباين الله كتاري من إتا فإن لله عز وجل حاضرا سيحدثه Allah yana nan da wani wanda yake halarci a wannan wurin to shi zai rike dabba kaga hadiran nan wani mala'ika kenan ake cewa a cikin hadisi law sahha da ya inganta hadisi ne da bai inganta ba malaman hadisi suka ce a cikin sa akwai ma'ruf ibn hassan wa huwa da'if sannan kuma fi sanadin qita'u صدق حديث له إلتان العلة الأولى ضعف راو من رواته والعلة الثانية الانقطاع أقوي معروف من حسان معلما حديث كتير ضعيفي sannan kuma a cikin isnadin hadisin idan mutum ya koma a cikin musnad na al-Imam Abu Ya'la rahmatullahi alaihi da al-Mu'jam al-Kabir na al-Imam at-Tabarani to zai ga isnadin da suka kawo duka akwai inqita'i a cikin sa mun gane so daga hadisi ne da bai inganta ba kenan in mutum in mutum ya in mutum dabbarsa ta gudu sai ya ta addu'a ya ce Allah ka nuna min inda take kawai shi ke yake ya ta addu'a tashin hankali addu'a musiba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa khlufni khayran minha sai ya addu'a domin guduwar dabban mutum ai bala'i mun gane amma ba wannan hadisin ba الفصل الثامن والثلاثون نتلاتين دتقص في الذكر عند القرية أو البلدة إذا أراد دخولها ذكر عند أكي إذا زاء شقون قوي القرية كينا أو البلدة كوكما زاء شقون قوي نعم متن إذا يزوينا تفيع misali kamar a ce yanzu ya tashi daga zariya zai tafi abuja zai wuce garuruwa mabambanta ko ya tashi daga zariya zai tafi katsina ko ya tashi daga zariya zai tafi sokoto ko ya tashi daga zariya zai je kudancin najeriya duka zai wuce zai rika wuce garuruwa wani garin idan aka zo alamar sa yana da kofar shiga kofa ce wani garin alamar shigar sa kasuwar garin za a fara gani a bayan gari ko to da ya ga wannan alamar to sai ya addu'an nan da za a ambata mana sawa'un kanat qaryatan aw baldatan ko kauye ne ko binni ne ko kauye ko gari idan mutum ya zo zai shiga wannan garin sai wannan addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu kuma aka ruwaito ta daga ta hanya ta silsila wacce take hasana mun gane shine fi zikri inda alqaryati aw albaldati idza arada dukhulaha idan mutun yayin nufin zai shiga wannan garin sai yayi addu'a an suhaib radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yara qaryatan yuridu dukhulaha illa qala hina yaraha annabi sallallahu alaihi wasallam lam yara qaryatan bai taba ganin wani kauye ba yuridu dukhulaha yake son ya shiga wannan kauyen illa qala hina yaraha face sai ya faɗi a lokacin da ya ga garin wani garin kuma dutse ne alamar gane su ko za ka gane garin ne ta hanyar dutsen garin da ka zo babban dutsen su to ka gane cewa ka shigo gari kaza kenan da dutsen ake gane shi to sai ke wannan addu'a yanzu misali kwatakwashi ai kaga da dutsen su ake gane su dutsen kwatakwashi ko akwai garin da kuma su kofa ce in ka zo za ka yi kofa akwai garin da kasuwa ne kasuwa ce take zama alamar an zo garin to sai a yi ina addu'ar اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا ورب الأرضين السبع وما أقللنا ورب الشياطين وما أضللنا ورب الرياح وما ذرينا أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها أقول زيادة أو رواية وشر أهلها وشر ما فيها دومن أسامم مجانسة دا وتشن الدعاء تاع الخير أسألك خير هذه القرية السؤال الأول خير القرية وخير أهلها السؤال عن خير أهل القرية وخير ما فيها هذا السؤال الثالث السؤال عن خير ما في هذه القرية وهكذا بالمقابلة شيكم من وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها هي زما أنسى مقابلة كينا وانشان دقاشان وانشان كما دوانشان اللهم يا الله رب السماوات السبع يا أبنجج واندى سمي قدابك سمي قدابك الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن Allah ya halicci sammai guda bakwai sannan ya halicci ƙasai guda bakwai wa bane na fawqakum sab'an shidadan kaga sab'an shidadan ana nufin as-samawati sab'u ne to gashi manzon sama ya tabbata akwai can wasu shekarun baya wani aboki na ya karanta geographiya a jami'a yi wani rubutu ya kamun ya ce wai ya yi bincike ya gano ƙasa ba guda bakwai mace ya gano kasai guda bakwai ne a binciken shi lokacin yana jami'a ya wannan nazarin bai ma gama university ba lokacin sun shekarun baya na ce masa ya kamun wai in duba mai na ce masa to wannan bincike naka ya ci karo da abin da musulunci ya tabbata wai ai shi qur'ani babu inda aka ce kasai guda bakwai na ce masa ga ya Allah ce Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahun yace wai ai ya ga malamin da yake cewa mithlahun din nan ba ana nufin fil adadi bane ai fil khilqati a halitta yadda aka halitta sammai haka aka halitta kasa na ja masa wannan hadisi yace to shi bai taba ganin shi ba nace to ai sai ka je ka duba wannan hadisi gashi nan annabi sama ya kira sammai guda bakwai in dai mutum ba ba ba ba ba ba dan kana kato bane to ba zai ce ba zai yadda da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam to ya dai karɓi binciken shi har yanzu bai sake ce min komai ba ko ya yadda ko bai yadda ba wallahu alam ban sani ba to kun ga yadda mutane suke abubuwan su اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا يا الله كيني يا الله أبنجد سمي بقي وما أضللنا دا أبن سقيم إنوى أي سماء تظلني إن جي سيدنا أبو بكر رضي الله عنه سوى تسمى ذات من إنوى إيه. الشيء الذي كان فوقك يظلك أبن كي سمن كينا ما إنوى تو السماء فوقنا سماء سمن متك وهي التي تظلنا eh tana mana inuwa ko qamat tuzalliluni min ash-shamsi nafsun ahabbu ilayya min nafsi qamat tuzalliluni wa min ajabin shamsun tuzalliluni min ash-shamsi ji shi da can ko wa rabbal ardina sab'i wa ma aqlalna sannan kuma uban ya Allah ubangijin kace guda bakwai wa ma aqlalna da abin da suka boye a cikin su kaga min al hubub ko wal jusaf wal ma'adin abin da wal miyah ma abin da kasa ta boye a karkashin ta tun daga abin da ya shafi abin nan kwaya da ake sa mata a ciki domin shuka ta fito ko aqallatha sannan haka gawawaki da ake sa mata sun ma'amatahu fa aqbarahu ko ya wailata ajasu an akuna mithla hadha al-ghurabi fa uwali sawata akhi eh kaga fa ba'atha Allahu ghuraban yabhasu fil ard kaga yabhasu fil ard li yuriyahu kayfa yuwali sawata akhi sannan haka ma'adinai da suke ƙarƙashin ƙasar haka nan ruwa to shine ma atalalna kaga ya ce wa ayyu amrin tuqilluni in qultu fi kitabillahi ma laysa li bihi ilmu wa rabbat shayatin ya Allah kai ne ubangijin shedanu ashiyatin jam'i na shaytan eh ashiyatin ba ba ba jam ba jam'ul muzakkar salim bane jam'u taqsir ne shaytanun shayatin an ce wai sayyidina umar radiyallahu anhu yace inna innan nisaa shayatinu خلقنا لنا نعوذ بالله من شر الشياطين ko sai wata mata aka ce sai ta masa raddi take cewa innan nisa'a rayahinun khuliqna lakum eh eh sai fasta'inu billahi fi shammir rayahin kaga shayatin saboda ka shayatin jin'i na shaytan ba ba ba jumul muzakkar salim bane amma mamnu'un min as-sarfi saboda ala wazni fa'a'i yake yazo ala sirati muntaha al-jumu'a to shi yasa sai a ce masa shayatina eh ba za ce shayatinan ba wa ma adlalna da abinda suka batar an cewa ma tagliban tagliban abinda suka batar ya ka sa wa ma ba a cewa man ba eh ababan da suke batarwa suna da yawa wa rabbar riyahi sannan kuma ya Allah kai ne ubangijin iska kaga ba iskoki ba ko ba iska ba ta da jami'i iska iska wa ma zaraina da abin da suke yadawa suke watsawa zara suke watsawa kaga nan kayi ma Allah fadanci sai da kai ba Allah madaukakin sarki sai ka ce as'aluka khayra hadhihi alqaryati ya Allah ina roƙonka alherin wannan garin ko wannan ƙauyen wa khaira ahliha sannan da alkhairin mutanen garin kaga ko da rijana ka zo wucewa sai ka faɗa haka eh rijana malam rusi ka san bayanin rijana ko ka ce ka ka ba hanya ka je Abuja rijana nan ne garin da ya fi haɗari a hanya Abuja ko garin yanki da nafin Allah shi kyauta Allah shi retar da su to rijana wannan addu'a kana zuwa rijana ko ta gada tana nan kun gane ta ko to wannan gadar alamar rijana kenan sai ka yi addu'an nan Allah shi kyauta wa khaira ma fi hada alkhairin da ke cikin garin wa khaira wa abin nan wa khaira ahli haka da alkhairin mutanen garin sannan wa khaira ma fi hada kai alkhairin ababan da ke cikin garin ahalu kaga mutane kenan ma fi ha kuma ababan da ke ciki dabbobinsu da sauran halittu da jamadat ma waɗanda suke da skararru ba su da rai wa uzu bika min sharriha sannan ya Allah ina roƙon ka tsare ni daga sharrin wannan ƙauyen ko wannan garin kaga wa sharri ahliha da kuma sharrin mutanen garin wa sharri mafiya da kuma sharrin abin da ke cikin wannan garin in mutum ya wannan addu'a da izinin Allah Allah madaukaki zai bashi kariya ya wuce wannan garin ya tafi gari na gaba shi ma ya addu'a Allah madaukakin sarki ya ta bashi kariya ba tare da wani abu ya same shi na cutarwa ba Allah ka kare mu da kariyar